بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في زكاة الحرث وهو وهو المقتات المتخذ للعيش غالبا
فصل rabewa bai da mamakwa wa ma ya ji insha Allah subhanahu wa ta'ala fi zakatul harf wato wannan fasali zai yi mana bayani a cikin zakka ta kayan gona abinda aka shuka hatsi ne dawa ce shinkafa ce sha'ir ne maiwa ce iburo ne to kowanne akwai haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala da za a fitar a cikinsa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi wato ku bayar da haƙƙi na ubangiji ta'ala a cikin wannan abin da kuka shuka din a ranar girbe shi a ranar da ake kalace shi ko ranar da ake cire shi a ranar ake fitar da haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan dukiya ta kayan gona وهو المؤتات المتخذ للعيش غالبا wato malam yace abinda ake nufi da alharth anan ba kowane kayan da aka shuka bane zakka take wajaba a cikin sa shine almuqtat wato abinci wanda ake rika shi a matsayin abinci almutakhadhu lil aishi wanda ake rikan shi saboda rayuwa yau da gobe galiban a yawancin lokuta a wani yankin za ka ga cewa hatsi dawa shinkafa shine abinci a wani yankin za ka ga sha'ir dabino zaitun shine abinci a wani gurin za ka ga inabi da sauransu shine abinci to dukkan abin da ake shukawa a ƙasa yake fitowa in dai a wani yanki daga cikin yankuna za a rike shi a matsayin abinci ne za a dinga sarrafa shi a yi abinci da shi to akwai zakka a cikinsa na mun gane da kyau na فتجب الزكاة في الحنطة والشعير والأرز ونحوها fatajibu zakatu fil hinta yace zakka tana wajaba a cikin alkama alkama kaga kwaya ta alkama ana yin abinci da ita ana sarrafa ta ta koma fulawa fulawan nan za a iya yin za a iya yin suket a yi fankasu a yi abubuwa da dama wanda za a ce su da alkaman nan za a iya yin abinci to zakka tana waje ba a cikin kwayar alkama dukkan wanda ya shuka alkama ya zamanto ya girbe abin da ya kai wasu biyar a ciki an samu tiya ɗari uku daidai a cikin wannan gona tashi ko a cikin gonakan wannan nashi to zakka ta waje ba a cikin wannan alkama ɗin wa sha'ir hakanan zakka tana waje ba a cikin kwayar sha'ir idan ya zamanto mutum ya mallaki kwayar sha'ir wanda ta kai waski biyar ta kai tiya ɗari uku to zakka ta waje ba a cikinsa wal urus hakanan kuma zakka tana waje ba a cikin shinkafa idan ya zamanto mutum ya noma shinkafa a gonar shi ko a garkai shi ya zamanto abin da Allah ta'ala ya ba shi na wannan shinkafa ya kai wasu ibiyar ko sama da wasu ibiyar tiya ɗari uku ko sama da tiya ɗari uku ko sanhu goma a inda ake lissafin sanhu to zakka ta waje ba a cikin wannan abin da aka samu wa na hauyaha da makamantansu daga dukkan abin da ake rikai shi a matsayin abinci ne wanda ake yin katihun shi a ajiye shi a cikin bokuna irin su dawa irin su gero da sauransu na'am وفي القطان كالعدس والبسيلة والفول والحمص
wa fil qatani hakanan kuma zakka tana wajaba a cikin dangin abubuwa masu kwamso guda bakwai wake waɗanda suke da kwamso alƙabanin saba ake ce musu kala-kala ne na wake guda bakwai wanda kowanne ana noma shi to zaka tana waje ba a cikinsu gane da kyau al'adas tamkar wake wanda yake ɗan barno walbasila da wake irin na malam bura da sauransu wal ful na'am eh sunan wake ne al'adas sunan wake ne ana ce mishi wake dan barno kuma kana ana ce da shi waɗansu suna ce da shi aljurban duka ana ce mishi wake dan barno kuma akwai waken gwari akwai waken nasara akwai waken awara wannan dukkaninsu wake ne ko to zakka tana waje ba a cikinsu walfuli da kuma wake wanda yake a sudani wake irin wanda muke dafawa mu ci shi ma zakka tana waje ba a cikin shi idan har ya kai wasu biyar ya kai tiya ɗari uku wani himmas hakanan zakka tana waje ba a cikin alhimmas ita ce yar ƙurga mun san ta ko yar ƙurga wanda ake shukawa ita ma idan ta kai wasu biyar an auna ta kai tiya ɗari uku ko sama da tiya ɗari uku to za a fitar da haƙƙin Allah a cikinta. Na'am.
wa fi tamri wa zabibi wa zaitun
Wa fitamur, haka nan wata jibu zakatu fitamur, zakka tana wajaba a cikin dabiniya. Idan ya zamanto mutum yana da kwai dabinai sun kai uwa ashirin da aka zo aka yi fartarsu aka fige su aka samu tiya ɗari uku ko sama da tiya ɗari uku to zakka ta wajaba a cikinsu. wazzabib hakanan zakka tana wajaba wato a cikin inabi idan ya zamanto mutum yana da kwai itace na inabi a cikin garkai shi da aka zo aka yi fartarsu aka fige su sai aka samu tiya 300 ko sama da tiya 300 to shi ma za a fitar mai da zakka azzabib shine al'inab sannan kuma shine ake ce da shi alkaram duk wanda mutum ya faɗa ya yi daidai to amma mu da hausa muna ce mishi zabibi to zabibi shine tsananne wanda ya bushe irin kamar yadda dabino aka ce attam ana nufin dabino wanda yake da nanne wanda ya tsane amma maga ba za ka ce da ita ba attam saboda larabci shi kowanne yana da kwai kalimat nisa yana da kwai nashi suna yau wato haka nan azzabib wanda ya tsane wanda za a kai shi kasuwa a sayar da shi al'inab shi kuma in ma wanda ya tsane in ma wanda yake jikin mahaifiyar shi haka alkaram na'am wazaitun haka nan zakka tana wajaba a cikin wato kwayar zaitun zaitun yana ɗaya daga cikin dangin kwayayyuka waɗanda ake fitar da mai daga cikinsu to zakka tana wajaba a cikin kwayar zaitun saboda akwai yanki daga cikin yankuna akwai waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashe na duniya wanda za ga cewa zaitun yana ɗaya daga cikin abincinsu a can. To don haka zakka tana waje ba a cikin wannan ƙwaya ta zaitun ɗin. Na'am.
wala da yi wasu na kasabi wal buhuri wal tini wal fawaki ka kuma Wala ta jibu fil ƙasar. Malam yace zakka ba ta waje ba a cikin alƙasar. Alƙasar shine karan zaƙi. Karan zaƙi irin rake babu zakka a cikinsu idan ya zamanto mutum yana da garka wanda ya saka rake a ciki to koda ya kai kai ɗari biyar wanda ya a ciki wannan kaya ne kawai wanda za a sha zaki a siya mutum yana sha yana yana yana santi yana tafiya yana sakar rezo mun gane da kyau amma babu zakka a ciki ina abin da ya shafi karan dawa mutum dawa ta yi garas in ya kalace ta to karanta shi ma yana da zafi to shi ma babu zakka a ciki wal buqul hakanan babu zakka a cikin mabumbunƙura ƙasa mabumbunƙura ƙasa irin abin da ya shafi kabewa babu zakka a cikinta irin kankana babu zakka a cikinsu irin duma duka waɗannan babu zakka a cikinsu idan ya zamanto mutum ya yi garka guda ƙatuwa ta kankana a je a ciro a barka a sha a ƙoshi to kada a yi lissafi ba za ce ba in ya fidda ƙwarya ɗari to haƙƙin Allah a ciki shi ne sai ya fitar da kala kaza sai ya fitar da kala saboda suna daga cikin albuku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa githaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha mun gane da kyau na'am wattin hakanan kuma babu zakka a cikin ɓaure idan ya zamanto mutum yana da kwai itace na ɓaure a cikin garkai shi wannan itace na ɓaure suna fitar da 'ya'ya ana ɗauka ana sha to babu zakka a ciki wal fawakihi hakanan kuma wala zakata fil fawakihi babu zakka a cikin kayayyaki waɗanda suke ci da marmari ne kayan da ake shuka su saboda su zamanto alfawaki ne kayan da ake cin su saboda marmari shine malam ya kawo misalin su yace ka rumman kamar rumman babu zakka a cikin shi irin su tuffa irin su ayaba da sauransu waɗannan dukkaninsu babu zakka a ciki saboda alfawaki ne kayayyaki ne waɗanda suke ci da marmari haka irin su salati babu zakka a cikinsu haka irin su yalo babu zakka a cikinsu saboda dukkaninsu waɗannan ba zai iya yiwuwa a ajiye su ba su suna daga cikin malayu dakhar wanda ba zai iya yiwuwa a yi kacihunsu ba a ajiye su mun gane da kyau na'am ونصاب الحرف خمسة أوسط وهي ألف رذل وست مئات رذل بالبغدادي yawwala amma can da muka ce wal adasi wal basila akwai wanda suke fassara albasila da albasa saboda ita ma albasa tana ajiyuwa ai mun san albasa ko albasa tana ajiyuwa to ita ma ana fitar mata da zakka saboda za a iya dafa albasa a ci a matsayin abinci an gane karmakallau eh za a iya dafa albasa a ci a matsayin abinci eh amma su su baba da ke sun shiga kasashe dan ɗaya Wannan ma kun ma'ana.
eh yawwa na'am Na'am.
yawwa yawwa to albasa ita ma akwai zaka a cikin ta yawwa na'am ونصاب الحرف خمسة أوسط وهي ألف رذل وست مئات رذل بالبغدادي كل رذل مئات درهم وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المكي مم.
وهي وهو خمسون وخمسا حبة من الشعير المتوسط to shikenan malam yace wa nisabul harf wano- wato nisabi na kayan gona abinda mutum ya shuka nisabinsa shine ya kai khamsatu awsiqin shine ya kai wasiki biyar wasiki biyar shine kowane awsiki kowane wasiki guda daya tiya 60 yake dauka kowane wasiki guda daya tiya 60 yake dauka kamar yanzu yanda za a ga cewa mu a hausa muna da akwai bahu kala biyu. akwai bahu ɗan tiya arba'in akwai bahu ɗan tiya ashirin to a wancan lokacin kuma akwai wasaƙi wasaƙi shi kuma tiya sattin yake ɗauka mu kuma ba mu da shi na ga yanzu ko sai da ko in a cikin irin wannan bahunan da ake kawo takalmai eh a ciki za a raka zuba watakila sai ya ɗauki tiya sattin shi Mm. to shi ne a wasaƙi biyar shi ne nisabi na kayan gona وهي ألف رطل وست مئات رطل بالبغدادي to shi kuma wannan ausiki biyar shine nauyin dutse dubu wa sittu mi'ati ritlin da dutse ɗari shida dutse dubu da ɗari shida bil bagdadi wato da dutse na bagdad dutsen awo na bagdad nauyinsa sai ka ɗora dutse dubu da ɗari shida sannan yake kaiwa wato ausu biyar in gane da kyau idan wajen awo za ka yi kenan akwai irin dutse na awo wanda ake auna kilo ɗaya na shinkafa da shi ake auna kaza da shi to wannan shi ne yake nufi da riɗul ana to riɗul ɗin ba wai na makka ba ko na madina ko na masar ko na kufa ko na basara a na bagadad nauyin shi guda ɗaya ɗaya har dubu da ɗari shida sannan kuma zai baka nauyin ausu biyar wannan shi ne abin da za mu yi lissafi a kai mun gane da kyau in awo za a yi kenan kullu ritilin to kowane dutse guda ɗaya daga cikin waɗannan dutsunan ɗari dubu ɗaya da ɗari shida mi'atu dirhamin shi kuma yana ɗaukan nauyin dirhami ɗari ne yana ɗaukan nauyin tanga ɗari wa samaniyatun wa ishiruna dirhaman da dirhami 28 bid dirhamil makki amma da dirhami na makka kuma dirhami na makka sai ka zuba 128 shi zai kai nauyin dutse guda ɗaya tal na bagadad na awo dutse ɗaya na awo wanda ake auna kilo da shi yawwala wa huwa hamsuna wa humsa habbatin min ash-sha'ir al-mutawassit to shi kuma dirhami guda ɗaya tal hajja wannan ga wani lissafi ne yake mana shi kuma dirhami guda ɗaya tal na makka wanda ake lissafi da shi a wancan lokacin nauyinsa shi ne hamsuna habbatan yana ɗaukan nauyin ƙwaya hamsin ne wa humsa habbatin da kuma kashi biyun biyar ɗin ƙwaya ɗaya mina sha'iril mutawassit na sha'ir wanda yake tsakatsakiya idan aka ce humsa habbatin humsa kashi biyu cikin biyar yanzu idan ka lissafa sha'ir kwara hamsin ina aka maka hatsi ba hudu a ce ka lissafa shi kwaya na wace da za a ɗauko maka tiya guda ta sha'ir a ce ka ɗauki ɗaya hamsin a ciki ka ware hamsin ka lissafa ɗaya biyu uku hudu biyar shida ka kai goma ɗaya ka ajiye ka kai goma biyu ka ajiye ka kai goma uku ka ajiye ka kai hudu ka kai biyar in ka ajiye su a gefe to in sai ka ɗauko sha'ir guda ɗaya kwayar shi guda ɗaya sai ka fasa ta gida biyar sai ka ɗauki ɗaya biyu a cikin wannan ɗayan da ka kasa shi gida biyar sai ka ɗauki wannan kashi biyu sai ka haɗa da wannan ƙwaya hamsin ɗin to idan ka zuba ta a sikeli ka ɗora dirhami ɗaya a sikeli za su zama to sawa'an bi sawa'i in dai sha'ir ɗin tsakatsakiya ne ba manyan sha'ir ba ne wanda za su fi nauyin dirhami guda ba ƙananan sha'ir ba ne wanda ba za su kai nauyin dirhami guda ba in dai sha'ir ɗin tsakatsakiya ne to wannan shine nauyinsa na'am
wa inna ma tu'tabaru al-awsuqu ba'da wad'i ma fiha min al-hashfi wa rububati
wa inna ma tu'tabaru al-awsuq sanade ana lura da waɗannan ausuki biyar din ana lura ne da su ba'da wad'i ma fiha bayan an fitar da abin da yake cikin waɗannan kwayayyakin min al-hashfi na kaikai in ya zamanto hatsi ne bayan an fitar da kaikan da yake cikin hatsin nan sannan za a lissafa ausu biyar nan mun gane da kyau warrubat da kuma ɗanyacewa idan ya zamanto a dabino ne aka fiye to ba daga an fiye shi ba za a lissafa ausu biyar nan sai an yi haƙuri ya tsanye ya bushe saboda in yana nan in yana tagon-tagon din nan za ga cewa in ka ce ka auna shi in ya kai tiya hamsin to in ya bushe ka zo ka auna shi sai kaga an samu waɗansu tiyoyi sun mutu saboda ya ɗan rage girma ya matse yau wato ana lissafa wannan ausuki biyar ɗin ne bayan an fitar da abin da yake cikin wannan kwaya na abin da ya shafi kaikai sannan kuma in ya zamanto ɗan ya ce wannan kwayar sai ta bushe sannan kuma sai a lissafa in ya kai ausuki biyar sai a fitar mata da haƙƙin Allah a cikin wannan ausuki biyar ɗin.
نعم والمفرد من زكاة الحدث العشر فيما سقي من غير مشقة كماء السماء ونصاب ونصاب ونصف العشر فيما سقي بآلة كالدواليب shikenan wal mukhraj min zakatil harth wato abinda ake fitarwa daga zakka ta kayan gona abinda za a fitar da shi al mukhraj shine haƙƙin Allah wanda za a fitar cikin abin da mutum ya mallaka din a cikin zakka ta kayan gona shine al'ushur za a bayar da kashi ɗayan goma ne idan aka ce ushuri shine kashi ɗayan goma su na'am za a bayar da ushuri shine kashi ɗayan goma fi ma su iya min ghairi mashakkatin cikin dukkan abin da aka shayar da shi ba tare da an ci wahala ba dukkan shukar da ya zamanto ban ruwanta mai ita bai sha wahalar yin ban ruwa ba to in ya zo ya samu alheri a cikinta in zai fitar da haƙƙin Allah shine zai kasa gida goma kashi tara duka nashi ne kashi ɗaya shine haƙƙin Allah a ciki mun gane da kyau da muka ce tiya ɗari uku idan ya zama to wannan tiya ɗari ukun da mutum ya noma a gonar shi da ya samu ruwan sama ne ya shayar da ita in aka ce bayar da kashi ɗayan goma tiya nawa zai bayar tiya talatin tiya talatin shine haƙƙin Allah a ciki shine ce kama isama'i kaman shukar da aka shayar da ita da ruwan sama dukkan noman da muke yin sa da damuna kwayar da ake fitar mata da zakka haƙƙin Allah a ciki shine a bayar da kashi ɗaya cikin goma kashi ɗaya cikin goma kashi ɗaya cikin goma kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Bukhari da Muslim amma al-Imam Muslim ya fitar da shi ta hanyar Jabir dan Abdullahi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fi ma sakati sama'u wal uyun aw kana athariyan al-ushru wa ma su iya bin nadhi nisful ushur wato dukkan abin da sama ce ta shayar da shi dukkan shuka da ruwan sama ta shayar da shi mai wannan gonar ba shi yake ɗokan ruwa a cikin bidanduna ba ya kai gonar shi ya zuba ya bar ruwa a ruwan sama ake yi gonar shi ta sha ta makwabcin shi ta sha ta nesa da shi ta sha ta kusa da tashi ta sha Allah ne ya yi wannan abu to idan za a fitar da haƙƙin Allah a ciki kashi ɗaya cikin goma ake bayarwa ko kuma shuka ɗin da ya zamanto tana sha da jijiyarta akwai yankin da idan mutum ya yi da shi iya da shan nan in yayi ya ƙare wannan shuka ɗin ita da jijiyarta take shan ruwa tana janyo shi daga ƙasa to in ya zamanto tana ja da jijiyarta ne ba shi yake zuwa ya mata ban ruwa ba shi ma zai zamanto ya shayar da zai zamanto mai kashi ɗaya cikin goma zai bayar na haƙƙin Allah. Ko ya zamanto al'uyun idanuwa ne a cikin garkashi, idanuwa ne maraimari ne na ruwa, ne da da yankin wajen zandar ɗin nan wajen murya, za ga ido kawai gashi nan kawai a fili. To in ya zamanto mutum a garkashi yana da irin waɗannan kawai shi ba ruwan shi da ban ruwa, kawai da kowane lokaci in ka je garkashi za ka kanta a cike dimus. to wannan shi ma zai fitar da hajjin Allah zai bayar da kashi ɗaya ne cikin goma. Wa nisful ushuri fi ma su iya bi'alatin, to ana bayar da rabin ushuri cikin dukkan abin da aka shayar da shi da makayi. Dukkan abin da aka shayar da shi da irin su motofam, ina abin da ya shafi ban ruwa da dabobi, in dai da makayi aka shayar da shi. ba ruwan sama ba ne irin noma na rani ne kuma sai ya zamanto amma za ka tasa injin ban ruwa ne ka je ka siyo mai litir guda ka zuba mishi ka yi amfaninka da shi amma za ka tasa motofam ne amma za ka kawo ɗanka ne shi yana cikin rumaniya yana zubowa ruwa ya shiga cikin igiya ya tafi kai kuma kana can kana ta ban ruwa to wannan za a bayar da kashi ɗaya cikin ashirin ne kai idan ya zamanto kana da kwai sanho goma to za ka lissafa sanho goma guda tara za ka fidda naka ne wannan ɗayan nan da ya saura za ka kasa shi gida biyu sai ka bayar da rabi shi ne haƙƙin Allah a ciki amma sauran kuma sai ka haɗa rabin sai ka haɗa da wannan guda tara sai ya zamanto ka samu in a cikin tiya ne a tiya ɗari uku za ka fitar da tiya goma sha biyar a tiya ɗari uku za ka fitar da tiya talatin ya zamanto masu giya bima'is samai amma ma su iya bin nadhi wa ghairihi nisful ushur kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa mun gane da kyau shine yace kaddawalibi wato tamkar guguna addawalib jam'i ne na addalu guguna dukkan shuka ɗin da aka shayar da ita da guga to haƙƙin Allah a ciki shine za a fitar da mu kashi ɗaya cikin ashirin sai ya kai guda ashirin za a fitar da kashi ɗaya idan guda goma ne za a ba da rabin ɗaya ne ba za a ba da guda ɗaya ba za a ba da guda ba mun gane da kyau guda ɗaya cikin goma ɗayan za a ɗauka a raba gida biyu a ba da kashi ɗaya in ya kai guda ashirin kuma sai a ba da kashi ɗaya cikin ashirin shine nisbul yawa shine nisbul ushuri na'am
قصر جانبا تضرب له الزكاة تطول لأحد الأسناد الثمانية الثمانية المذكورين لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية
فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى fi bayani man tusrafu lahu zakatu wato a cikin bayani dangane da waɗanda ake ba su wannan haƙƙi na Allah idan masu dukiya suka fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu idan ya zamanto mawadaci mai kuɗi ya fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyar shi to akwai inda Allah ta'ala ce ka saka ba wai kai ba ne za ka buji raɗin kanka ka ce da wani da wani zan baiwa a'a wannan wani da wani da wani da za ka baiwa sai in sun dace da wanda Allah ne ya ce a baiwa amma idan ba su dace da wanda Allah ya ce a baiwa ba idan ka ba su ma ba kai ba ba ka fitar da haƙƙin Allah ba saboda wannan haƙƙin Allah ne dole ka bayar da shi ga waɗanda Allah ya ce a ba su in gane da kyau shine fi bayani man tusrafu lahu zakatu a cikin bayani dangane da waɗanda yake halitta a ba su zakka su ci in ma ta kuɗi in ma ta dabobi in ma ta kayan gona yace tudfa'u li ahadil asnafi thamaniyati ana bayar da zakka ana tudfa'u zakatu ana bayar da zakka li ahadil asnafi thamaniya ga ɗaya daga cikin waɗannan nau'i nau'i guda takwas almazkurina waɗanda suke ababen ambato fi qaulihi ta'ala cikin fadar ubangiji ta'ala da yace innamas sadaqatu sani dai kadai zakka ana bayar da su ne lil fuqara'i ga waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi ne talakawa ana ba su zakka suna ci daga cikin dukiyar zakka wal masakin sannan kuma da miskinai miskinai su ne waɗanda suke galabaitattu wanda ba su da biye ko ilbi wanda bara ce suke ana ce da su almiskin ana ce da su almasakin jam'i ne na almiskin mutumin da yake miskini ne ba shi da cin yau ko na gobe wannan shine miskini shi kuma fakiri talaka shine wanda bai mallaki abin da zai ci da shekara guda ba wanda inda za ka tsatsara shi in a gidan shi zai ci jika sittin a shekara guda to da kyat zai baka jika ɗari. to wannan fadiri ne talaka ne an gane da kyau eh da jika ɗarin ka a jihu amma kuma ya halitta ka amshi zakka eh amma ba wai ka sa a jihu ba ka raka murmurarta da kaɗan kaɗan ka je kai kasuwanci ke mun gane yawwa wal amilina alaiha da kuma waɗanda suke aiki a kan wannan zakaɗin al'amiruna alaiha ya shafi as-su'at da kuma waɗanda suke masu rarraba ta ne al'amil shi ne imma ya zamanto as-sa'i imma ya zamanto alƙasi imma mai tattaro ta imma mai raba ta mun gane da kyau wal mu'allafati qulubuhum da kuma waɗanda ake lallashin zukatansu wanda ake famar ya zamanto sun shiga musulunci ɗari bisa ɗari musulunci ya zama shine mafi soyuwa a wajensu sama da duniya da abin da ke cikinta akwai mutanen da suka shiga musulunci arnawa ne sabbin shiga musulunci ne amma kuma ga sunan ga kamarsu inda za a ce ta har ce sun ma fasa musulunci to idan aka kawo zakka babu laifi limami ya kallace su ya ga bukatar da suke da ya tallaba musu wannan da arne ne ya iya dinki ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza daga karshe Allah ya amshi abin shi ya kari da karyar arziki ta zo mishi daga karshe ga kalya mutu yi babun baɗin nufu shi ba a nan kin ba shi ba a can ba ya shiga musulunci to babu laifi in aka kawo zakka shugaba na musulmi ya ce to wancan arnan da mun san shi ya iya dinki gwani ne shi ke ne kirawo shi ce ga wannan miliyan biyun aje a yi a ci gaba da kasuwanci shi ai kata kata shi da mun tsaya to babu laifi ya haka su ne almu'allafatu qulubuhum mun gane da kyau to amma almu'allafatu qulubuhum akwai wanda suke ganin cewa qaumun kuffarun yawdawna tarjibal islam mutanen da musu musulunta ba mutane ne makwabtanmu ne waɗanda suke da gagarin musulmai gagarinsu amma kuma arnawa ne to babu laifi shugaba na musulmi ya diba wata goma ta arziki ya musu ya kirayo waɗansu wanda suke manya-manya ne a cikin kafara wanda ake jin maganarsu shi kenan ya ce kai wannan ga wannan ɗari biyar ɗin ka saka a yi mun ga kai sarkin noma ne a je an yi noma shi ma wannan adiba a bashi wata miliyan ɗaya a ce kai kuma mun ga ai shugaba auratayya ne ka armutar ka ka kara aure wancan da ƙarshe ne ya musu yanda zai danna zuciyarsu idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada in ka wa mutumin kirki goma ta arziki ko to a cikin arnawa ma ana samun mutane kirki to saboda goma ta arzikin wannan da aka musu za a zo samu mutanen su kaya musulmicin nan wanda kuke gani ba ya fi wannan abin nan mutum ke gani da yanzu kun ga dai wani ba fartun mu guda da shi ba amma da ke musulunci ya umarce su da kyautata wa makwabtansu ma kun ga abin da ya mana to ina ga in muku musulunta zai ce kawai a je a yi mu baya to ana yin wannan shi ma duka za mu tara ne wa fil riqabi sai kuma ar-riqab shine fansar wuya ana siyan bayi a ‘yantar da su bayi musulmai wanda suke ƙarƙashin imma musulmai imma wanda ba ƙarƙashin musulmai ba ana iya siyan su saboda a ‘yantar da su kawai. Wani garimina da kuma algurama. Ato, algarimina su ne waɗanda suka ci bashi. Musulmai ne suka ci bashi amma kuma bashin da suka ci ta hanya ce mai kyau suka ci ba ta hanyar banza ba ce. duk mutumin da ya ci bashi ta hanyar banza ba a fitar da dukiya ta zaka a biya mishi bashin shi wannan ɗan kasuwa ne kare la arziki ta zo mishi ya je ya ari wata miliyan biyar a wajen wani abokin shi kuma hallo Allah ya halakar da ita to wannan babu laifi in dukiyar ta zaka ta zo ta a bashi miliyan goma a ce ya bashi miliyan biyar din nan kuma ya juya da miliyan biyar babu laifi amma mutum kawai zo shi ya ce a ara mai ya je shi a miliyan guda a hannun wani da ya je kawai sai ya shiga wata otal hotelkin ya sani kullum kwana kaɗai da za ka yi a cikinta kalkaci komai a cikin jaka hamsin za ka ba ya ce sai da ya kwana goma ce ya dawo ta ga wani ai bashi ne ce a kan bashi ne ce a kan hauka wannan ba za a bashi ba a ce biya wannan ya ce to ai akwai dukiya ta marayu da take zama cikin ciki haka ba mun biya ai shi ba maraya ba ne ba za a bashi ba mun gane da kyau sai kuma fi sabilillahi kuma ana bayar da ya tafi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah mutum zai tafi yaƙi na ɗaukaka addinin Allah babu laifi a bashi guzurin da zai baiwa iyalinsa da kuma abin da zai kashe a cikin bulaguran nashi wannan ce matan ka nawa ce mata na bidiya takwas a kullum nawa nawa kake kashe a gidan ka ce jaka biyar biyar babu laifi a lalata kashi kashi kashi kashi a bashi jika ɗari da hamsin a ce saboda wannan bulaguran naka zai kusa wata guda ya musu jika ɗari da hamsin ɗin ne ya ce to alhamdulillah sauran ni ce to kai kwana wani kake kashe ce to ni kun san a gidan ma dama yin aka dawa abinci ka'ida ce ni a kullum sai na ci da sai na ɗari ya ce to sai na sha madara bayan madara akwai igisotik da nake sha na ga yayi lissafi shi ma dai jika biyar take mutuwa shi ma a cikin shi yana kashe biyar su yana kashe musu biyar babu ne bai alala ɗari da hamsin shi ma ba ya ce to gata ya yi ya ce alhamdulillah to babu laifi ko da mawadaci ne ko da yana da kuɗin da ya kai miliyan ashirin in zai fita yaji babu laifi a ce mai tun da dai wannan fi sabilin lahi ne za ka tafi shi kenan ka yi lissafi a fita to amma akwai malaman da suke ganin cewa fi sabilin lahi nan abin yana da faɗi hatta ɗaliban ilimi za su iya shiga da malamai duka za su iya shiga babu laifi ga wani gari nan yana buƙatar malamai yana buƙatar karantarwa amma kuma ba wani wanda ya sadaka ya tafi bayan da kan shi ya karantarwa babu laifi idan aka hada dukiya ta zakka aka kawo limami limami ware wata miliyan goma ya ce za mu ɗauki malamai goma a cikin birni ma'aika su ƙauye su karantar tsawon shekara guda kowane malami a kowane wata yana da salar na jika ɗari ya je wata goma a can cikin babu laifi a haka mun gane da kyau saboda ya zama an ceto rayuwar wato 'yan ƙauye daga jahilcin da suke ciki na mun gane da kyau to waɗannan su ne guda takwas al'aya shine ce ma'ana imma al'ayata iqra al'ayata imma al'ayati ila akhir al'ayati na'am na'am
yawan wasu fasarar na yau suna yi kamar wajen wanda wani al'amilina al'amilina alaiha suke wasara kamar da irin harkar masu kuɗi wurin kasuwanci shagon kwana suke sara kamar da yaran mutane wanda irin shaguna haka mai shaguna wanda ake kasuwanci tare da su yaran masu kawo sai wasu suke masara da tuntun
ai al'amili na alal sadaka din ake magana Ni ba alal malin ba yawwa ni ba alal malin ba ba kan dukiyar ta alhajin ba a alal sadaka din yanzu wanda zai tashi daga nan mai gari ya ce ka je ka kauye kaza akwai alhaji wani da alhaji wani da alhaji wani sun turo min risala sun ce a je a amshi da kansu ka je ka amsu uzurin shi ne zai kashe ko to ko mawadaci ne ya halitta a ɗauki wannan dukiya sadaka a bashi a ce saboda mun kashe maka uzuri na awa goma na kwana guda na kwana biyu ga jaka ɗari ɗin na ayi haƙuri ya shi ma a bi shi da haƙuri na'am al'awwal الفقير وهو الذي يملك الشيء اليسير الذي لا يكفيه لعيشه وإن كان يملك نصابا لا يقوم به ولا بياله فإن له أن يأخذ الزكاة shikenan yace al'awwal na farko daga cikin su shine al-faqir mabukaci talaka wa huwa alladhi yamliku shay'a al-yasira shine wanda ya mallaki wani abu dan kadan alladhi la yakfihi li aishihi wanda ba zai ishe shi rayuwa ba a shekara ta 1446 idan ta kama ba wanda ba zai ishe shi ba ya ci tsawon shekarar nan guda mun gane da kyau wa in kana yamliku nisaban ko da ya kasance ya mallaki nisabi ko da ya mallaki miliyan uku da wani abu amma kuma wannan miliyan uku idan ya ce ya zauna ya ci wannan miliyan uku tsawon shekara guda ta mai kada saboda zu iyali ne yana da iyali ga shi ga matan shi hudu ga ɗiya ashirin kaga to wannan ya ce mata hudu ɗiya ashirin aka saka musu miliyan uku a gaba ba gani ba za ka yi kamar wuta tana cin su ba ba ba ba ba aka yi wata guda za ka ji an ce an kashe ɗari ba ga wata biyu kusan miliyan guda ta tafi in aka yi wata shidda to kudin ya yi ƙasa mun gane da kyau to ko da ya mallaki nisabi za a ɗauka a bashi daga wannan dukiya ta zakka la ya ƙumu bihi wala bi iyali wanda wannan nisabin ba zai iya tsayawa da shi ba tsawon shekara guda tare da iyalinsa to fa inna lahu an ya akhuza zakata haƙiƙa ya halitta ga shi wannan mai karamin karhin ya amshi zakka halitta don waɗansu wanda suke da rufin asiri na cikin don shi dama cikin mutane an fi samun alfukara kan a samu al'aganiya ɗin kaɗan ne ana samun aganiya amma ga shi wannan yana fitar da zakka amma kuma inda za ka tsaya ka yi lissafi za ga shi ma ya cancanci a bashi zakka ɗin ya mallaki duke da ta kai lissafi yana jujjuyawa da ita lallai haka ne amma kuma inda a ce zai zauna ya rabshe ci dukiyar wannan tashi koto faɗi ba za ta kai shi ba faɗi wajen wani haka yana daga cikin wani da daga da Allah ce maka mun da rabshe ka to kaga yawanci masu masu kasuwancin din masu rufin asiri ya sa mawadatan yan kaɗan ne akwai wanda bai halitta ya ci zakka ba akwai wanda yanzu inda zai fasa zai fasa kasuwa tsawon shekara goma a kullum ya dinga kashe ya jika ashirin ashirin a gidan shi ko ya kashe ya jika talatin talatin a gidan shi wala ba zai ba zai ba zai ba za su kare ba to wannan kaga shi bai halitta ya ci daka ba na'am
الثاني المسكين وهو أحوج من الفقير وهو الذي لا شيء له أحوج الثاني المسكين وهو أحوج من الفقير وهو الذي لا شيء له جملة
الثاني na biyu daga cikin waɗanda suke amsar zakka shine almiskin miskini galabaitacce kenan wa huwa ahwaju min alfaqir shi yafi tsananin bukata ma sama da talaka ya ga cewa na miskini ne to yafi talaka shi talaka shine wanda za a ganshi a kasuwa yana kasuwancin shi da komai yayi wanka ya sa hula da komai kyaran amma dai zaka ce mishi talaka ne wannan amma ba za ka ce mai miskini ba dan me ya ce wa huwallazi lashe alahutun latan miskini shine wanda ba shi da komai kacokan gida da waje da ya hutu kace da Allah wani ramta mu dala ashirin ce wallahi ba ku kudi a guri na ce a shiga gida ka mutu ya ce da nan kin da gidan din ta ne ba sai aje ba za doka to wannan ziyara ce mai miskini wanda lashe alahu jumlatan wanda ya tashi a gidan shi babu hatsi babu dawa babu shinkafa ba dala ashirin a jihun shi babu mai ba komai ta wannan iya fito wannan miskini ne in gane da kyau wannan shine miskini a malikiya amma akwai malaman da suke ganin cewa miskini ya fi kyawun hali sama da talaka ya ga cewa wannan miskini ne zai iya yiwa akwai waɗansu abubuwa da ya ajiye a ƙasa akwai abu a ƙasa a gane da kyau yana dan jujjuyawa a ƙasa watakila yana da waɗansu motoci biyar ana mai kasuwanci da su amma za a ce mai miskini an gane saboda shi al'imamu shafi'i ya kallaci fadar Allah ta'ala da ya ce amma safinatu fakanat li masaki ne ya mazu na filbahar ya ce jirgin ruwa miskinai suke da ita kuma za ka ce to mutumin da yake da jirgin ruwa an ce mishi miskini dan kana da motsi ba an ce maka miskini ka ce ba za a ce maka miskini amma dai miskini ya fi bukata sama da fakiri an gane da kyan saboda Allah ta'ala ce au miskinan za matarabata ko mai karamin ƙarfi wanda yake miskini wanda yake mabucin ɗanfara da ƙasa wanda shi Allah bai hore mishi dalar da zai siyo tabarma kuma wanda zai raba tsakankanin shi da ƙasa ya cin faɗa ta ya haukanta kullum akan ƙasa za a gan shi ka gan shi a kwance a saman ƙasa cewa na baka hawa tabarma ce wallahi babu kuma bayan da iya babu gida da waje duka babu ka gan shi kullum da kaya ɗaya ka ci haɓawa ne kai ma kullum kana kayawa da kaya ɗaya ce wannan cin ma wani ɗan uwana ne ya ce maka mai dai kawai rayuwa wala ta jasasu ba so ne a buɗe ciki to wani ana ce mai miskini na'am yushtaratu fihi wa fil faqiri al-islam wa al-hurriya wa yushtaratu fihi wato an sharɗanta a cikin wannan miskini wa fil faqir da kuma faqiri waɗanda suke halitta a basu zakka al-islam wa al-hurriya wannan fakiri da wannan miskini ya su zamanto musulmai ne sannan kuma su zamanto ƴaƴaye ne ba bayi ba ne in miskinai ne waɗanda suke bayi ba za a tallaba musu ba saboda dama shi bawa ba ba san shi da kuɗi na shi ba dan abin da ya kawo na shugaban shi ne dama dole kullum ya zamanto shi miskini ne haka nan in ya zamanto ba musulmi ba ne wannan ɗan haga yana ta gurzuwa a rana gashi na yana ta wahala amma kuma ba musulmi bane ya ce Allah uku ne ba za a ɗauka ba daga dukiyar da ka ba shi a bar shi ya ci ta wahala shi in ya gaji da ranar ya shigo ido na'am
الثالث العامل على الزكاة كالسائي وإن كان غنيا نعم الثالث نأكو daga cikin waɗanda ake ba su zaka al'amil ala zakati mai aiki akan dukiyar zakka din mun gane da kyau ta fito ko gasa'i tamkal mai tattaro ta wanda yake zuwa ya amso ta daga wajen masu ita wanda ta waje ba a kansu to wannan yuba min hawa in kana zaniyan ana bashi daga cikin dukiya ta zakka ko da alhaji ne ko da mawadaci ne na'am الرابع المؤلف المؤلفة قلوبهم وهم قوم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام الرابع نهدو daga cikin nau'o'i waɗanda suke halitta a ba su zakka sune almu'allafatu qulubuhum wato mutanen da ake lallashin zukatansu wahum qaumun wato sune mutanen da suke kuffarun kafirai ne yu'tauna ana ba su targiban lil islami saboda kwaɗayin targiban fil islam saboda kwadaitar da su cikin shiga musulunci babu laifi a ba su saboda a kwadaitar da su shiga cikin musulunci irin yadda ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya yi tawa ya yi tawa arnawa ma'aiki wani daga cikin arnawa ya zo gurin shi yana talaka da ya zo zai tashi zai shirin manzo Allah ce kai wannan garken na tumakai da awakai wanda yake tsakankanin duwatsun nan guda biyu dukansu a bashi shi kaɗai ya tafi da su aka ce je kawai in canta makan duka na ne sun fi ɗari ce duka na ne aka ce aka haɗa shi ma da wanda zai kora mushi su da ya tafi yana isa garin su koyake ya kawo mu aslim fa inna muhammadan yudi ya ba man la yakhsha al-faqr ce kai dan wani na musulmuta wanda ya ja da ya ja ni an kare kuma ku musulmuta dan wanda ya zo da musulunci dinnan yana ba da kyauta ta dumbuci irin kyautar da mutumin da baya jin tsoron talauci yanzu dai da yana cikin kwatiti firidi ban da komi yanzu na dawo na zama alhaji to in ya zama to akwai irin mutanen da suna son kyauta akwai wanda da ka gan shi wannan za a iya ja shi da kuɗi shi ga yanzu sai a mai kyautar da za ta limuta shi musamman kuma in ya zama to babba ne a cikinsu kaga da ka mai kyautar da za ta limuta shi ba shi kaɗai ba za ka janya duka halittiyan shi da jikokin shi shi yasa ai in ya zama to lokacin kamfai ya aka zo ta yanda ake bin kan ake samun kan ma ya da shine ya samu manyan manyan wani a bashi mota lafiya in alhaji ne aka bashi mota ɗaya da sai hoto ya ce to da diyana da jikokina da duk wanda za su ɗauki magana ta unguwa a nasawa ne shikenan in malami ne aka wa wannan ko in ya hau mumbari to yan uwa inna alhamdulillah na hamadu wani bayan ya gama ya ce to wanda ya bayyana a gare mu da ya kirki shi a fili karara da bakar rana lokacin azur shine wani in aka zabe shi wannan muna ganin cewa komai zai canza dan a yanzu ma mun hara cin moriyar abubuwa Allah ya kara musu karɗa su dai to kaga shi kenan kai yanzu kai ba baka ilimi ba amma saboda malam ya ce a zabuwa ne za ka zo ka hal za ka kai sai inda tura ta ƙare duk inda kake za ka ba da kariya ga wannan dan siyasan nan in aka zage shi ka ce kai wala ba ku isa ku zage shi ba to malam ma ya ce mutumin kirki kai kin banza za ka ce shi ba mutumin kirki ba ne to malam an ba shi baby to ba bai ce mutumin kirki to shine mun gane da kyau to haka musulunci shi ma yake mutumin da kasan arne ne amma in ka mishi kyauta zai sa ta dalilin shi mutane da yawa su ji daɗin musulunci babu laifi a mai kyautar da za ta rikita shi shi kenan da yana gona da riga fayo-fayo a cicire da sauransu shugaba na musulmai ce a ɗumka kwamfule goma a kaiwa wani a yi balaluwa guda biyar a ciki a yi jallabiya biyar kowata riga a ciki a mata hulata da takalminta kuma kala ya shaida ma karama a yi mai fitina shikenan ana kai mai yasa ya gallaci madibi ya gan shi ya shiga ya huta ya shiga ya huta cikin gida ce wanci in biki yi wa musulunci bin ya miki ba daga kan matar shi zai fara ya huto duk ƴaƴan shi ya tara su ya ce to duk wanda bai shiga musulunci Allah tsine mishi albarka kuma ya huto unguwar shi ce in dai kun ji tawo ko duk wanda bai shiga musulunci ba ni ba shi shi kenan kawo sai ga rana kai zaka kawo kaga an zo wajen shugaban musulmi ya zo da kanshi ya ce ranka ya dade mun zo amsar musulunci shi kenan an ƙara wa musulunci yawa to haka ake na'am
الخامس الرقاب وهو الرقيق المؤمن يشترى ويتق وولاؤه للمسلمين الخامس نبير الرقاب ويا وهو الرقيق المؤمن wato shine bawa mumini wanda yushtara ake siyan shi wa yu'taqwa yantar da shi wa wala'uhu lil muslimin amma wallaicinsa na musulmi babu laifi cikin dukiyar zakka shugaba na musulmai ya ce to kun ga dai a garin nan namu muna da kai bayi da yawa ya kamata a ce an fara rage su tunda bana Allah ya wa abin albarka dukiya ma wanda aka samu wajen miliyan 50 muka samu ware miliyan 10 ciki a je kasuwar bayi a siyo bayi a yantar da su babu laifi na'am السادس الغارم وهو من استدان في غير سفه ولا فساد ولا يجد وفاء أو يكون معه مال بإزاء دينه
السادس نشد الغارم wanda ya ci bashi nace wa huwa man istadana shine wanda ya ci bashi fi ghairi safahin ba ta hanya wanda take ta wauta ba in ya zabanto bashin da ya ci ta hanyar wauta ce ba za a biya mishi ba akwai hanya ta wauta ba shi da kuɗi mutumin da kaga yana ɗaukan bashin nama ya je gurin mahauci ya ce yanka mun na ɗari uku ba shi da kofi kuma goma da koma ya ce a yanka mun na jika biyu kullum ana ta rubuta kuɗi ya kai jika ɗari wannan isa da da fi saba'in an gane ko wanda ya ci bashi ta hanyar wauta ba a biya mishi bashi a cikin dukiyar zakka wannan wauta ce ya zo ce to duk wanda aka san ana bin shi bashi dama limami zai yi sanarwa ce to duk wanda aka san ya san ana ana bin shi bashi ya zo shi ya yi bayani ya zo ce ranka da ni ma dai ana bina bashi jika ɗari aka ce to ya ne aka yi ɗari ta haukan kai ce wallahi ranka ya daɗe wata ran na je ni wajen mai sai da nama ne ya sai abin kafa jika bakwai na amsa sannan na je ne na amsa haji na shiga hudu da kaza kaza dai wallahi wannan mahaucin nan duka shi ne ya labta ba bashi da ya labta maka bashi ko ka labta kanka shi kenan limami in ya yi shuru ya ce to za mu gani yanzu kai ba za a rubuta ka ba a takara ba tun daga yanzu a maka naka a ɗauki jika goma a bashi a ce ya je shi shi eh an bashi shi ya je shi ya sayan da zai da kanshi gobe ba ya ce ba irin wannan bashi wannan bashin na wauta in aka biya mishi ai akwai wanda kuma za su fi shi wauta akwai wanda za su fi shi wauta eh bai ce shi kuma ya samu waɗansu jama'a wani yanzu ya ce shi ai bashin ma da ya ce ba wai na nama ba ne shadda ya ce sai to yanzu mutumin da mutumin da ba shi da abinci yau ba shi da na gobe ya je shi ya ɗauko bashin shadda ya ce ya je shi ai ya ga dan abokan shi kowa yana sawa gizina ya je shi ya ɗauko guda uku a shagon wani alhaji yanzu jika gomiya tara yake bin shi ya kai wa tela wannan dinki za a mai dinki na kwamfuta da sauransu kowace shadda za ta ce jika biyar biyar yanzu ya wajen jika ɗari da biyar za a bashi ya ce to shi ma dai ba bashi jika biyar ke a ce ka je ka wannan da ka zo ka da mutu ka sa mai zagoye wa yanku daga baya ko biya kada a bashi shi wala fasadin sannan kuma bashin da ya ci ba wai a hanya wanda take taɓarna ba ce mutumin da ya ci bashi amma kuma abin da ya da dukiya ta bashi barna ce ba za a biya mishi bashi irin misali yanzu lokacin da ana kokuwa ana cikin kokuwa a matsayinka na dan maradi aka ce aibo hassan ya zo final kawai kaje waje wani kace a ramin miliyan guda yara ma kace ka aika ma aibo maradi inda ya dauko takobi shi ke ya dauko takobi to ba za ka zo wajen shugaba na musulmi ka ce aika ci bashin miliyan guda ba a wannan barna kai in kana da in kai wannan kai ka sani amma ka je ka ci bashi saboda ka yi kyautar da ba ta dole ba ba ta komai ba ta neman suna to ba za a yi ta ba sannan kuma wala ya judu wafa'an bai samu ba dukiyar da zai biya wannan bashin da yake kan shi ba shi da dukiyar da zai biya wannan bashin da yake kan shi au ya kunu lahu malun bi iza'idainihi ko kuma ya zamanto yana da kwai dukiya amma kuma dukiyar tashi daidai da bashin nashi take ana bin shi bashin miliyan guda amma kuma iya jarin da yake hannun shi yake jujjuya da shi miliyan guda ce kaga yana da dukiyar amma kuma in yace ya doka ya bada su kuma zai zauna hannu rafa gane yanzu shi ma babu laifi a doka a bashi daga cikin dukiya ta zakka نعم السابع سبيل الله والمراد به الجهاد دون الحج فيدفع للغازي غنيا كان أو فقيرا من الصدقة
ما ينفقه في غزوه السابع نبقي سبيل الله da Allah ya ce wa fi sabilillahi da kuma cikin ɗaukaka addinin Allah wal muradu bihi abinda ake nufi da sabilillahi anan shine aljihadu yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Dunal hajji banda ibadar hajji. Ibadar hajji ana ce mata sabilullahi. Haka ma'aiki ya ambace ta. A ummu ma'aƙin Allah ta'ala ya ƙara ya da ta. Ta ce, "Lamma hajjan Nabi sallallahu Alaihi wasallama wa faraga min hajji ji tuhu." Faƙala ya umma ma'aƙilin ma mana ake an tafi ji ma'ana. قالت يا رسول الله هلك ما هلك ابو معدل وكان لنا جمل فاوصى به في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عليه فان الحج في سبيل الله حديث ام معدل ودينا cikin sunan na abi daud haji ita ma tana cikin fi sabilillah to amma cikin wannan ayar ba a nufin har ibadar haji alhaji ba zai ce ba to zan fitar da miliyan ashirin a matsayin ita ce zakata bana amma zan baiwa mutum goma ta tafi aikin hajji ba za a yi wannan ba shugaba na musulmi ba zai ce ba to yanzu tun da dai har Allah ya sa an samu kuɗi na zaka wajen miliyan arba'in za a kwai kannin shi guda uku wanda buje suka sauke farali ba a ba farali ba ne dama a kansu tun da buje suka sauke ba ai ba farali ba ne a kansu da kan nan ba za a ce ba a tafi aikin hajji da ita shine dunal hajji banda ibadar hajji fa yudfa'u lil ghazi ana bayar da dukiya daga cikin zakka ana bayar da dukiya ta zakka ga wanda yake mayaki ne ganiyan kana au faqiran mawadaci ne ko mai karamin karhi ne ana bashi minas sadaqati daga cikin wannan zakka amma yunfiqu fi gasuhi abinda zai kashe a cikin yakinsa babu laifi in mai iyali ne ma a ba shi abin da zai barwa iyalinsa da kuma abin da zai kashe a cikin yakinsa.
ابن السبيل وهو المسافر الغريب يعطى بثلاثة شروط ألا يكون سفره في معصية وأن يكون فقيرا للموضع الذي هو به وإن كان غنيا ببلده وألا يجد من يسلفه ويسلفه إذا ادعى ويصدق ويصدق إذا ادعى أنه ابن سبيل الثامن na takwas na ƙarshe shine ibn sabil ɗan bulaguro wa huwa al-musafir shine ɗan bulaguro al-gharibu wanda yake bako yuqta bi thalathati shurutin ana bashi wannan zakka ana bashi daga cikin dukiyar zakka amma da sharuɗa guda uku an gane da kyau ɗan bulaguro wanda ya taso daga niyame zai tafi zandar ya zo shi nan maraɗi guzuri ya kare mishi babu laifi a cikin dukiyar zakka a tallaba mai gwargwadon abin da zai kai shi ya biya bukatar shi ya dawo babu laifi amma da sharuɗa guda uku na farko Allah ya kuna safaru fi ma'asiyati bulaguran da zai ba bulaguro bane cikin saba wa Allah akwai as-safaru as-safaru fi ma'asiya bulaguro cikin saba Allah misali ya zamanto ya taso daga niyami zai je shi zandar amma da aka tambaye shi me dalilin da zai kai ka zandar ya ce eh akwai wata ce da muka saba da ita a can gidanta a niyami to zan kai mata ziyara ka ce wata irin ziyara ne da ya faɗi sunanta aka san wata kasur kumiyar katuwa ce karuwa ce a niyami kuma yanzu ta koma zandar kuma aka ce da ya faɗi sunan shi ma aka san cewa ya lallai shi ma karuwa shi ce dama da shi da ita za ni ce ta tarra mace da daga ga bulaguran da yake ma cikin sabawa Allah ne manuwar shi shine ya je shi watakila biya bukatar shi a wajen ta ita iya abin da ya tashe shi to yanzu wannan ba za a ba shi ba cikin wannan dukiyar sai a ce a to yanzu iya kokarin da za a maka ba wai a baka gudurin da zai kai ka ne a sandar ya dawo da kai ba yanzu mu je gidan bisa a cira maka tike na koma ne eh ka yi ruju'i daga nan eh an gane ko haba sakar uzuru eh ka yi ruju'i daga nan amma ba za ba za a baka kudin da zabe ya abin da zamu iya shine zamu je mu gidan bis mu lallabe su kuma a nuna mai cewa ba wai kudi za a ba su ba mu je mu ba su magana su mai da aka kawai dan kare ga ma cewa kudi ne za a ba su halin aka cira mishi yanzu ya saida shi jika biyar ko jika shida a gaba ya je shi wata fina a lallabe su a je a kare da su kawai a ce a mai da shi da yabi an gane da kyau to sai a mai wannan na ɗaya kenan Allah ya kuna safaru fi ma'asiyati sannan kuma wa an ya kuna faƙiran bil mawdu'in ladhi huwa bihi ya zamanto mabukacin ne a gurin da yake din a yanzu a gurin da ya sabka bulaguro din ya zamanto mabukaci ne wa in kana ganiyan bi baladi ko da mawadaci ne a garinsa yanzu misali irin su dangote dangote ba na nan muradu ba na Nigeria. An gane ko? Ɗan gwata yana gani za a sashi cikin wanda suke masu kudi a Nigeria ko?
duniya ba malama Eh?
ba a duniya zai shiga kuma cikin bakarwa ta shine na ɗaya kuma To yanzu ɗan gwata. Yanzu ɗan gwata ya misali ya zo yankin nan Maradi. Da ya zo Maradi ya kawo ziyara shikenan yanzu aka ce akwai wata rasuwa da aka yi a wata ƙauye ta Maradi can cikin lungu wanda rezo ma babu. yana ce zai tafi ziyara ya je shi can bayan ya je can mota ta lalace mishi ba nida ba al'izza ba kaza ba kuɗi ba komai a gure shi ba shakka ba ba dama ba irin mara da bace mara tana ce ta yi banki ko sai neman nida agaji ba yanzu sai neman agaji to babu laifi ya je shi ya yi karamar murya a wajen shugaba a wajen mai gari ce tsoron kai daɗi mabukaci ne abin da ya ce shi mabukaci ne kaga dai ina gada yana fitowa daga can ƙauyen na ya zo shi ko maraɗi ya zo shi ya zama mawadaci ba wai da sai ya koma ƙasa shi ba ko maraɗi ya zo ya zama mawadaci to amma a can inda yake din ya zama mabukaci to yanzu babu laifi a tallaba musu babu laifi shugaba na gari ya ce to yan uwa ga wani talaka ya zo shi mai gari ya ce ga wani talaka ya zo shi a yi ƙoƙari kan mai ɗari kan mai jika a ɗan tara cikin dukiyar da ka ɗauka a bashi an gane da kyau ko akwai da masu yakur cikin dukiyar zakka babu laifi a ɗauko wata jika goma ba ya ce to ga wannan ya kokarin da zamu maka kenan ya ce ya samu ka ta ya ce to ku turo mu motar nan a gudu da daga ciki eh Mutu ake mai kai samara eh to babu laifi Mm, kaga dai shi ba wadaci ne amma kuma inda ya sirim ya can din nan babu da ya zo barantana ya kira ya ce gashi tana guri kaza a taryo shi da mota ba da ya zo ba komai kawai biya duk ne yanzu babu laifi a taimaka mai a wannan lokaci sannan kuma wa Allah ya ji da man yusallifu mu bai samu ba wanda zai ramta mai kuɗi yanzu in mawadaci ne a garinsu shikenan sai ya tafi wani guri da ya tafi wani guri guziri ya kare mishi amma kuma yana da abokai 'yan kasuwa a nan da sauransu baya halitta a shi dukiyar zaka saboda akwai abokan shi 'yan kasuwa wanda sun san shi ciki da bai watakila yaran shi ne ba zai ce ba ba shi daga dukiyar zaka shi kenan zai faɗa musu to me zamanin ya abin da muka zo da shi din na guziri da sauransu me zamanin ba za mu wuce jika ɗari biyar ba to jika ɗari biyar ɗin nan ta ƙare da muka zo da ita babu laifi su haɗa mai wata ɗari biyu ya tafi da ita amma ba za a je a amsa daga dukiyar da kawo ko ya amshi rance a wajen wani daga cikinsu wa yusaddaqu idan da'a annahu ibn sabilin wato ana gaskata wannan mutumin idan ya da'awar cewa shi dan bulaguro ne idan mutum ya tashi a masallaci ya ce dan bulaguro ne gashi gashi gashi musulmi ne ya yanke mishi zai tafi gari kaza a tallaba mishi to a gaskata shi amma yanzu zamani da ya zama abin da ya zama ya ga wani daga wata unguwa zai tashi daga wata unguwa saboda ya san wannan unguwar ba shi da dan uwa anan ba shi da aboki ba shi da ba shi da kai ne wanda ya sani kawai sai shi ce kawai ai shi in ya diba ba sai diba wata kauye can ciki sai shi dan yankin difa ne sai dan gegima ne ya zo shi busiri ya kare mishi anan yanzu yana buƙatar taimako in wani ya ce nawa kake buƙata ya ce to jika ashirin ma ta yi ana bayan jika ashirin nan nan ya fita wajen ila a wani masallaci zai la'asar a can ma hallo ya dan diba ya ga wani ya haya kamata ya dan samu diba shi shi ai dan yankin talabiyar ne kaza kaza kaza kaza dan kala aje ma ko da wani abokin shi da wani aboki sun haɗe shi dan wannan masallacin ya ce kai na ga wani abin tausayi a masallacin da muka yi azaba wallahi ta yi dan can wajen wajen wajen yankin jifa ne wajen gegime ha na tausaya mishi bawan Allah na. ba da Allah ya sa da wani alhaji a nan unguwar tamu ya bashi jika ishirin Allah ya saka mai da alheri shi ma ya ce to iko Allah mun kuma da zuwa ne dan talabiyar ya ga zai ce wa dan gegime mun kuma da zuwa dan dan talabiyar ne a sallar lazar muka haɗu da shi wallahi mu ma lokacin ya ba mu tausayi kai bawan Allah na. haka ne wani zo kawai alhazai bisa taimakawa wasu kuɗi bisa taimakawa yanzu ka ga shi wancan dan talabiyar ne wani dan kaza ne shi ke nan yana zage alhaji a ce mawadata ba sa taimako shi yanzu yanayin ne sai a hankali yanzu gaskiya ce ta yi kaɗan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk